أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغترن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وبشر لهم خير وشر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون بصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله لما أولد والخاتم لما سبق ناصر رسول الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجاه العظيم اللهم اغفرنا من شر الأعداء وخير الظالمين ومكر الماكرين وشر الظالمين وأخذ النافقين والفرات المنافقين واتقوا الأسرار وأخذ المعتدين وخلافة الآداب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلا يحزن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم سيدورون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير wannan aya kamar aya da muka fito a baya inda Allah ke faɗa wa waɗannan kafirai cewa wala yahzanna alladhina kafaru annama nulli lahum khayrun lahum bal huwa sharrun lahum duk abin da aka ba kafiri na rayuwa Allah ya ba shi lafiya ko Allah ya ba shi dukiya ko Allah ya ba shi mulki ko Allah ya ba shi wani iman duniya har ya dauka cewa abin da aka ba shi nan alkhairi Allah ya ce a'a sharri Allah yana masa istidraji ne ma'ana kiwon ragon ragiya ko kuma kiwon saniyar sarkin bawa ana ba shi barawa ana ba shi ciyawa ana ba shi abubuwa na wato lafiya wanda zai yi nama ya yi mai saboda idan an yanka a samu nama mai kyau da ka duk abin da Allah ya ba kafiri a nan duniya na mulki ko dukiya ko wani ni'ima kar ya dauka cewa wannan abun alkhairi ne Allah ya ce a'a inna ma nuliyahu liyazadu isma Allah ya ce muna muku jinkiri ne a ƙara musu lafiya a ƙara musu dukiya su sha giya su yi zanace zanace su yi tsiya iri iri Allah ya ce yi haka ne don su ba su ƙara zunubi saboda me walau ma azabun muhinu suna da azaba ta wulaƙanci shi ne azabun musa lahum jahannam mihadu wa hum fihi ghawati sama wuta ƙasa wuta gadon wuta bargon gadon mawuta ne matatin mawuta ne mayafin da ake zama ba shi mawuta ne Allah ya yi da ba nan sai Allah ya dawo kan kuma su dukiya ci yahu da kuma musulmi wanda wanda Allah ya ba su kuɗi ya yi musu arziki amma ba sa ba da zakka ko kuma ba sa taimakawa addini ga kuɗi amma ba sa taimakawa addini inna Allah yake cewa wala ya sabanna allazina yakfuruna bima atihum Allah min fadlihi khairan lahum huwa khairan lahum ma'ana allazina yakfuruna wa in suke yin ruwa bima atihum Allah da abinda Allah ya ba su min fadlihi da cikin falalansa na dukiya suka zama suna ruwa ba sa ba da zakka ba sa taimaka wa gajiyayyu ba sa taimakon yan uwa ba sa yin komai ga kuɗi shi kansa bai san abin da ya mallaka ba duk abin da yake nima akwai amma kuma baya zakka baya taimakawa gajiyayyu baya taimakon dangi baya taimakon al'umma makota suna kwana da yunwa shi kuma yana kwana a koke to Allah ya ce wanda Allah ya yi muku wannan kasu yi zamani ruwan da suke yi nan ko kharar lahu alkhairi ne a gare su Allah ya ce bal huwa sharrun lahu ruwan ba alheri bane sharri ne a gare su Allah ya ce da ba duk mutum da Allah ya ba shi dukiya to Allah yana da fadashi domin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ga ya mana wannan aya cewa أعزب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله يأتي lallai ne zan jarraba ku zan gwada ku ta hanyar dukiyoyin ta hanyar lafiyar jikin ta hanyar kayan itace ko kuma amfanin gonar ku zan jarraba ku gani wani ne mai imani liyamiza sarfisa ne ɗanyi domin Allah ya zama ya rarrabe ya tace mummuna da bakin kyakkyawa Allah ya bayyana wane ne mumini wane ne munafiki liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min al-tayyib da ka Allah ya ce bal huwa sharrun lahum ruwan da suke yi sharri ne a gare ku in kiyawa ta yi ma sai dawo kuna ma bafi lubihi za a nade musu abin da suka yi rowa da shi din nan dukiyar za a nade sannan a dora a kan su kamar da wani aya Allah yake cewa ya kuku yi ya jibawo wa dulluhu wa dulluhu hada ma kanatum ya rabbukum farko ma kun saka da nuna za a yi kudu da zaruka ana manna musu a goshi ana manna musu a karkar ana manna musu a baya domin shi ne kuɗi idan idan talaka ya zo wurin shi in ya ji talaka na zuwa abin da zai fara yi sai ga ya ɗaura fuska sai ya haɗa fuska to fuskar da ya haɗa ɗin nan Allah ta za ku zauna fuskar in talaka ya mara sai ya zuya ku ne to gefen da ya juya shi ma za a kona in talafin ya maka sai ya juya masa baya to bayan ma za a kona a batun da ya biya ji bawo wanda zuwa wanda zuwa sannan a cikin hada ma ka nasu da ya rufu wannan shine abinda kuka saskance wa kawunan ku ku ba ku ci ba ba ku sha ba ba ku ce ba kawo kowa ba wani kasan da yake abin da ya mallaka a bankuna na shi wallahi bai san yawan su da ka an Allah ya ce dan wa kuna ma baki ruhi yawan kiyamati za a nake musu abin da kuke yawa da shi da kiyama din hadisi manzo Allah yana cewa yumassalu mani'u zakati bi tijahil aqra lahu zabibatan يأخذ من يمضيه ويقول أنا كالربا أنا مالك أنا كالربا أنا مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل اللي بايع بعد الزكاة ga kuɗi amma bai bada zakka za a misalta maka wata ƙatuwar maciji ga muteka kumurtin maciji menene sai ya kafa haƙoransa a kan cikin gemu yayin da aka binne mutumin da baya zakka a cikin gabarin ana sa shi a kabarin dama shi ka da wannan yana jira sai kama yana tsotsan jinin jikinsa yana cin naman jikin yana cewa ni ne bankinka ni ne kuɗinka ni ne bankinka ni ne kuɗinka da ka duk kuma da Allah ya ba shi dukiya baya ba da zakka kar ya tsammani abin da yake yin nan alkhairi ne Allah ta ba da wannan yasa duk lokacin da Allah ki jarraba ka da abu kai hakuri kar ka ce me yasa Allah ya bani kaza ba yanzu ba kuma ki din nan in kiyama ta yi da zan saka ko ya mu duk duk kun na mulki sai an tambaye shi akan duk wanda yake mallaka duk wanda yake bauta sai an tambaye shi hatta tsuntsu sai an tambaye shi yaya kai da shi balle dabba balle kuma dan adam haka nan mutumin da Allah ya ba shi dukiya shi ma kiyama ta yi manzo Allah yana cewa la yazalu qadamu ibnu adama yawm al-qiyamati hatta yusalla arba'in abin nan adam ba zai huce a filin kiyama ba sai an tambaye shi akan abu guda ba an umrihi fi ma ahlahu za ta tambaye ka rayuwar da Allah ya ba ka ka zo duniya ka shekara talatin ko ka shekara arba'in ko shekara sittin ko shekara saba'in ko sama da haka sai Allah ya sa a tambaye ka a wani hanya wannan shekarun ya ƙare a wurin jin Allah ko a wurin saba wa Allah sai an tambaye ka an umri ki ma a halahu in ji manzon Allah sadan na biyu wa an da sanihi fi ma ikkalahu ko fi ma ablahu jikinka da kana yaro jikin na tsuwa gadi ya yi bari naman ya zama ya tattauce sai an tambaye ka wani aiki kai jikinka ya tsuwa wani aiki kai bakin ka yi bari sai an tambaye ka aikin din Allah ne ko sabon Allah na uku an ilmi kima amira bi sa tambaye ka ilimin da Allah ya ba ka wani aiki kai da ilimin da duk mutum da Allah ya ba shi ilimi ya a hankali ba wanda yake cikin tashin hankali da bala'i irin malami mai ilimi domin mazalla ya ce azabar da za a yi wa jahili in malami ne sai an ninka kamar domin shi ya san in za a kai jahili kusa ana kai shi da baya ne kuma hakan sa abu ne saboda ya sani ba amma malami za a kai shi gaba da gaba idan sa abu ne yana kallo kai ya sani har yasa kullum ya alamu faranta da ya da kuma da wanda ya ilimi da wanda ba ilimi da da suna zama daya to da ga azaban da za a yi wa malami sai an ninka saba'in sannan ma jami'i guda daya da ka babu abun haɗari kamar malami wanda ke ya yi ilimi ya san Allah ya san halal ya san haram ya san abu mai kyau ya san mara kyau amma kuma ya rubuta yana aikata kisa manzo Allah yake cewa a cikin mutane ba wanda ya sarri irin malami ba wanda ya fi alkhairi irin malami malami idan ya gyaru in ya zama na Allah ya fi komai alkhairi malami idan ya bati ya zama kelani ya fi komai sarri Allah ya kiyaye da ka duk mutumin da Allah ya ba shi ilimi ya zama fari sai ruwan sa duka sai kamar ba shi soja suka yi katanga suka sa aka rufe cewa ba shiga wannan wurin duk wanda ya shiga a kama shi za a musu wurin shi ke sai ba famu wanda ba ya gani ina nan da zuwa rashin da aka yana buga buga ya zai shiga wurin a kama shi sai ga ɗan jami'a wanda ya zama jami'a ya samu masafa ya yi ilimin boko sai ya zo shiga a kama shi tana cikin su wani ne zai fita wahala wani da wala dan jami'a din nan kuma mai gani in an kama shi ai ya sani ko ba ya ga rubuta ba mai kula shi wannan mafawa ya gani ya sani ne to da ka sabban da malami ne ba da alahira ya fi na jami wanda bai san Allah ba lafiya ne da ka za a tambayi mutum ai ilimi kima abin da bi na hudu an malihi فيما اكتسبه وفيما انفقه ذات من وانا انيا كفكن القلب وانا انيا قلب انيا حلال وانيا حرام sai an tambaye kowa da shi sai an tafa hanyar da kai kasa ne sannan kuma za kuma a zo kuma a bincika kuma wani hanya kan ruwan kafewa ka kashe dukiyar ta hanyar Allah ko ta hanyar sabon Allah yasa duk mutum da Allah ya bashi dukiya ya yi a hankali ya ta fatan a gama lafiya Allah ya san gama lafiya zamanin manzon Allah akwai wani sahabi an sanu sa'ala basu dan hadi salaka ne bai da komai sahabi ne babban sahabi sallan da mun je tsere masa da manzon Allah sallan juma'a baya kwace mu duk inda manzon Allah yake yana wuri wannan ana nan idan an yi sallah kafin a yi addu'a sai fita kafin a yi addu'a sai fita a sai manzon Allah yana lura sai manzon Allah ko sahabbai wai wane ne ne yana yin aiki aiki mura kurai ne sai aka ce su kula ba ne sai ce ko mun sallah addu'a sai ne ke kusa da kare ayi sallah al'asar sai fita sai manzon Allah ya fita da kira sai zo kuna da wannan manzon ta da sa'ala ba yaya kana aiki na munafikai kafin duk mutumin da ake sallah a masallaci ana assalamu alaikum da fita annabi ya ce alamun munafiki ai qur'ani Allah ce fa idza barakta fansab wa ila li rabbika farghab idan ka gama sallah ka ƙara sallah fansab ka zauna a wurin ka dukuba wa ila rabbika ne farghab kai ko da yin bukatunka a wurin Allah idan baka roƙi Allah ba wa za ka roƙa sunna ne na manzon Allah idan an gama sallah har ka fita ka tsaya ka roƙi Allah ko da ba za ka yi jami'in da ake abu ba ko za ka yi naka ne ne ka tsuguna a wurin ka roƙi Allah wani bayan wani wani bayan wani idan baka roƙi Allah ba wa za ka roƙa da ba da take cewa munafiki a cikin masallaci kamar sun a cikin tarko ana kwance shi ne zai yi itace zai gudu ta kama na zuciya masallaci yana Allah Allah ayi salama ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ga kut yayo za a yi addu'a za ta yi goma ga annabi lalla wani mai kyau ne ko ba kyau mai kyau ne sannan a ce yi wa iyayen mu addu'a a kan ta fatiya ko ruwa ta ko fatiya ina Allah ta ko fatiya ta ce musibo makaranta mu wani yayin maruwa da Allah wannan da kyau ne ko ba kyau sannan bayan mun gama sannan mu kanmu mu yi wa kanmu addu'a Allah sa mu ba da Allah ya mu Allah ya mu ba da zabo yi wa kanmu mu addu'a yi wa garin mu addu'a yi wa yayan mu addu'a yi wa matan mu addu'a yi wa dangi addu'a da Allah wannan da kyau ne ko ba kyau munafiki baya wa akwai da yawa da suke da fahimtar cewa addu'a da ake yi bayan sallah wai haramun a ina ne ya zama haramun idan imamin da zai yi addu'a da yake ganin cewa in ba shi ya maka addu'a ba addu'a ta Allah ne ba wannan yayi wasu ana so ku haku ku jin ku yi addu'a gaba daya me yasa aka ce sallar da kai a cikin jami'i ya go da kai gare saboda wannan ko mahimmi dai wannan ko kai gare ta ga wurin addu'a ku haɗu ku yi jami'i ku haɗa baki to da cikin wannan akwai wanda Allah zai amsa addu'a albarkacin sa shi kansa wani ilimi bai san shi to ban jira maran Allah baya ilimi baya baya tsufa baya yarantaka ba shi a kyau ba shi a gudu sai ga wannan mawalatin ana gani kamar ba kowa bane ba komai bane a wurin Allah ko wani abu inna Allah la yanzuru ila qawlikum wala ila adbarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya kallon kowa da jinka kai mai kiba ne ko tsiri ne kai ko mai kyau ne ko mummuna ne ko kai ne kuɗi ko mara kariya abin da Allah yake zuwa zuciyar da yake zuwa inna karahu inda lahi atqabu abin da Allah yake zuwa wurin zuwa da ka sani da muke yi dinnan a sallah in kace kai wala ka shiga addu'ar jami'i ba to kaje ka sanar da dare wannan ka gani da wanda ya yi jami'i da wanda ya yi shi kadai yana wani ne biya wallada wanda biya wallada wanda ya yi jami naka musamman yanzu kuma musamman idan muka sai ba za mu yi addu'a ba wai kuma da Saudi Arabia ba sa addu'a sai mai mala kowa ya kan fada shi kowa ya addu'a ba za mu haɗa kanmu da garin da Allah yake cewa manzon Allah wa tini wa saytuni wa turfini bai ce gaba وهذا البلد العظيم garin manzon Allah ne karka manzon nan Qur'ani ya fafa karka manzon duk hadisan duniya tsakanin maka da Madina ka same su karka manzon tsoron Al-Qur'ani ayi ta hudun nan daga Makkiya ne sai Madina ya zo daga Makka sai Madina karka manzon kuma Ka'aba da Allah ya ce fa ya abu rabba hadha al-bayt ayna yake a Makka yake filin Arba ayna yake a Makka yake safa da marwa a ina yake a makka yake filin mura a ina yake amma da yake karewa kabarin shugaban halitta a kan Muhammadu a ina yake a wurin yake ko su yi addu'a ko kar su yi wannan lahimi ne wa hadu da balaka da amini in ka je makka abincin garin ku da ake tukawa a garin ku ka samu wanda yake wannan kyau ba a ba a ce maka abinci ya kare sai dai a ce maka bai gama nuna ba ne ina kan muku kadara saboda ni'ima saboda arziki da Allah ya yi yanzu Allah kuma muna ba da fara yanzu mu a nan Najeriya wani nama ne ya daraja nama saniya ko na rago ko na kaza nama kaza yanzu a cikin da kuma ta kaza ai ba ku ne to su a Saudi Arabia a Makka ba ka ba nama mai arha kamar kaza saboda arhan kaza har yana tafiya in kaza ya kawo shida ya zama ciwo ba su ba dan a zo a yi kallo a Najeriya ɗan shekara guda ma ana ciwo ko wani da haka ɗan uwa musulmi idan mun yi sallah mu tsaya mu roƙi Allah in baka roƙi Allah bai ga ba ƙarfi zai ga mutum an gama sallah ya fita zai je ya zauna ne ko a gindin bishiya ko gindin da kai ko wani nan da ni ai ta zaki mutane ko ba haka bane ai ta jiba ai ta ƙarya duk wanda ya wuce a zage shi in mace ta wuce a zage ta in namiji ya wuce a zage shi ba haka bane ko da kaje ka zauna a wurin zaki kubani da ka zauna a masallaci ka tsaya ka roki Allah wanda ka san shi ke bayarwa shi yake hanawa dala wani ne yi sai manzo Allah ya ce wannan sahabi sa'ala ba me yasa kake aiki irin nan masakai sai ce da manzo Allah ya rasulullahi wallahi kada kai ban da komai rigan da na mataka guda ɗaya ne a rayuwa na shine da nadi na nan kuna da mata a gida shi kadai muka mallaka saboda talauci idan lokacin sallah yayi sai in sa rigar in bata a cikin ɗakin tsirara da kuma kuma a zuwa masallaci in ji ka sallah sai fata da sauri in je in cire ita kuma ka sa ta yi sallah don kar da wani yawa dalili kenan sai mamman Allah ya gina sai za ka ce da manzon Allah ina so ka roƙa min Allah Allah ya yi abu da ba da arziki sai manzon Allah ya ce ba su na ba qalilun huwa shukruhu khairun min kathirin la tuqimu kankanin da Allah ya baka wanda zaka gode wa Allah ya ji akan a baka da yawa da ba za ka iya ba ya Rasulullah wa a roƙa min Allah talauci ya kai talauci ba da ku ba daɗi ba amma wani lokaci kuma yana da alheri ba domin da talauci da arziki da ciwo da lafiya suka bayan Allah kamar da hadisin Abdullahi bin Mas'ud yake cewa kowa da irin yadda Allah yake jarraba shi wani kuɗi ne ko wani na ba su kuɗi za ga yana gina masallaci gina makaranta ne kuma gajiyayyu ne kuma marayu gina rijiyoyi aikin alhairi iri iri zai kai inda za a bata kudin ba zai yi ba to Allah yana son zai bata kudin wani kuma talauci ne sai gyara in za a bata kudin ba zai Allah in yi kudi dubu a ko dubu da ko dubu da biyar a kawo shi to ba za a ga shi ba lafiya akwai musu amma in yi lafiya ko babu kafin da nan ya zuba cikin mallafi yana da cikin mallafi in ne wazifa ne ma shi ne ga dauko kallon wazifa shi ne mai jibilawa amma ran da yake kuɗi ba za a gani ba akwai kuma a cikin mutane in ba shi da kuɗi sai ta jin Allah lala da kuɗi a wurin wannan da talauci wanda zai ba ta yadda wurin talauci ya yi shi kuma wancan da arzikin da talauci wanda ne ya bi arziki ya yi akwai wanda shi kuma da lafiya ne in za a mutu da lafiya da kuɗi da Allah sai a mutu da ciwo ayyo Allah kwayo hanyar azuba a kan sayi a tsayin kira sallah sai ga baya wasa da ji ina ganin ba wani kuma a in zai ji lafiya za a ba shi lafiya to ba za a ƙara ganin sa sallah akwai yanzu in ne da lafiya ba za a gani ba amma ba gani ko da walakin tsoraniya ta kowane su lafiya da imanin sa inda ta ba ciwo ba zai bi Allah ba akwai wanda na gani wallahi kan shi na ciwo ya zama kai aza kan bai wanke ba baka dawo da asar kan ya ƙara ciwo ba ga fiye ba ga shi ina sallar amma kuma ƙara mu ciwo ake yi kuma wannan lafiya shi ne ya fi alheri a wurin za ka Allah ya karar bayi yadda ya ga dama wani arziki ne imaninsa wani kuma talauci ne imaninsa annabi ya ce ba wannan sahabi kankanin da za ka gode wa Allah ya fi a baka mai yawan da ba za ka iya ba da kake ganin wannan wallahi wallahi yau mu rasa gobe a samu nan an ba zama lafiya yau ka ji lafiya gobe ciwon kai an ba zama lafiya inda Allah zai ba mu lafiya irin na adawa sun zali da kuke rauna shekara ɗari hudu ya yi bai taɓa ciwon kai ba ɗari hudu bai taɓa ciwon kai ba kullum a cikin lafiya yi kullum ina cin lamarin yau da wuri misali ga wasu cikin saniya kullum suka zai ka ce guda ɗaya kullum amma kuma baya kewayawa bayi sai an kwana arba'in shi kewaya bayan gida yau kuma zai ƙara kewayawa ba sai an murna guda da kwana goma kwana nawa kenan kwana arba'in to da Allah zai ba mu irin wannan a wannan zamani ai Allah ba ta sha mamaki ko yanzu a wannan zamani da muke cikin rashin lafiya yau gobe lafiya ta tafi yau gobe kuɗi muna cikin bala'o'i iri iri ma yaya ba dai ba a ce an ba ka dukiya ba ciwo ba tsufa za ka shekara kamar ɗari hudu ko ciwon kai babu da Allah kana ganin cikin Allah zai sai an yi daga amma sahabin nan ya saka cewa da manzon Allah a ya annabi Allah a dai roƙa mini annabi ya daga hannu ya masa addu'a kuma ka san addu'a manzon Allah ka tafiya yana yin addu'a sai wani a wurin sai kawo ɗan saniya sai ba wannan sahabi saniyar nan kafin wata biyu haihuwa kafin a ce wata shida shekara guda da kullum sallah guda biyar ɗinnan jami'i zai kwace masa a masallacin manzon Allah sa'a da wasu malam ba sai kuma ya koma bayan Madina ba baya shigowa Madina sai ya shigo a yi sallar azhar a yi da asar da shi amma da magaruba da isa da asuba da cikin dabbobi sun yi yawa ana nan ana nan sai ya zama baya zuwa sallar jami'in a zuwa da aka tsarwa sai duk sai dai kuma a sai kuma kada ba mu amfani kada a kusa cikin fulani nan sai ba ku ta da yawan nan kana ganin su a jami'in lokaci biyar a za a rasa da bari ba ita kana ganin da ya sa dabbobi ba su ba su ya sa kowa a yi za a yi yanzu ana so ba kula da ne zuwa a yi a samu fulani da kowa su zai fito ma'a in ana son mai kuɗi ya zuwa a yi a samu mai kuɗi na uwansa ya zama mai wa'azi zai fito ma'a in ana son ba su zaji wa'azi a samu ɗan uwa ɗan uwarsa ba ce ya zama mai wa'azi ya fito ma'a in ana son mai mulki ya zuwa a yi a samu ɗan uwansa mai mulki ya zama shi zai fito wa'azi zai fito ma'a amma kai talaka ka zo kana da kuɗi sai ya kace ko kira dan ba farji haka ne idan nan ne in ba da kuma mun da sai sai ba da mun da sai ba shi ne ba ku kisa wani malami ya je da fulani ya je yana musu wa'azi a kula da sallah sallah a kula da sallah suna kallon bayan ya gama sai suka kawo dan malami ya kamar ya ga ba bayan ayi sallah asuba ko sallah ne da safe har ya kama hanya ya bar Fulani ya kama hanyar garo ya kusa gari misali sha biyu rana saniya ya wata kusa ko saniya duk inda yake yi mata ya san ya san da zai zo ya san gidan saniya ya juya malam yana ga saniya saniya na gudu azhar ta wuce la'asar ta wuce magariba ta wuce ba su iso riga ba sai bayan isha saniya ya yi gurga ga mana abu kuma da ina ina na farko ne malam yaya saniya ta bata kai sallan azhar ita wallahi bai kai da azhar ita wallahi bai kayi magarba ita wallahi bai yi ita ba ita ya kuma kai zuwa sai aku ya ce so mala shariya guda daya ta hana ka sallar azhar ta hana ka sallar la'asar ta hana ka sallar magariba ta hana ka sallar isha to ina mun da su ya kaga da ya gawa haka da dan uwan fulani ne ya mutu a ji aka gudu da haka dabbobi sun suka yi yawa suka hana mutum ibada ko yanzu ga wala in ka zara kuma kai ko da kana gari ne wallahi wani lokaci za a zo ana sallah kana cikin su kana aika wannan allura kamo wannan a sa musu magani sai a yi sallan azhar da aka kana nan a cikin dabbobi ana nan ran nan sai manzo Allah ya tambaya yace wannan ina sa'ala wato ne sai sahabbai suka ce ai sana mafi yayi nisa yana ta cikin duwatsu cikin ramuwa da jaru sai manzara ce ya wai hafa alaba ya wai hafa alaba ya wai hafa alaba ya kai kan sa alaba ya kai kan sa alaba haka ka fa mala yi ya sami ana nan sai ayan zakka ya fara da ayan zakka ya fara sai manzara Allah ya ce wa kutum guda biyu cikin bani sa'ili da bani juhaina akan su bi cikin masu tumakai masu ciwo kai na kai aje a karɓo zakka suka zo wurin sa'ala ba suka ce ga saƙon manzon Allah sa'ala ba ya kalle su suke to ai wannan ana so a ɗora mutane haraji ne kuji dan adam ba waye mutane ba manzon Allah amma kuma ga Allah ya aiko da saƙo cewa a karɓo zakka ya ce wai haraji da ka fuje su ji sauran wurare su karɓa zai yi shawara ya duba ya gani sun san gaba su dawo suka je sun karɓa a wurin sauran masu kiwo suka dawo ba da mafi ce shi ba gaskiya su je sai ya yi shawara shi ba zai iya ayyau ba don wannan kamar haraji suna dawowa suna fitowa madina mazalla yana zaune annabi yana hango sai manzon Allah ya ce ya wai masala ba ya wai masala ba sa'ala ba ya hala sa'ala ba ya hala annabi sai ya aya suka ce ka ka da rabbi ya ce ko da ƙarshe dai har manzon Allah ya bar duniya sa'ala ba ne kawo da sa sai bayan annabi ya yi wafati zamanin sai ji Abubakar ya nemo zakan ya kawo ya kore tunda manzon Allah bai karɓa ne ba za ka sai biya bakar da karar su da ɗan wasanni ya kuma ga Allah zamanin sai biya bakar ya ɗebo ya kawo kuma ya koyi ƙarshe ne sa'a da bakar ya halatta saka duk abin da Allah ya ajiye ka a kai ka gode wa Allah ka roƙi Allah ya sa shi ba kai saka wani aya Allah yake cewa wa minhum man ahada Allah la yanasina qawlihi لصدقنا ونكون من الصالحين فلما أتيهم بل بل فلما أتيهم في غرفة الكوين وتولوهم مغلبون تابع وانا آية الله يكفي منا ولا يعتبن الذين يبخلون لما آتيهم الله من فضله هو خير لهم وإن تكي هو da abin da Allah ya ba su da cikin falalansa kasu yin tsammani abin da suke rowa ɗin nan alkhairi ne a gare su بل هو شر لهم التي شره أغريه سيطوقون ما بكلوا به يوم القيامة إن قيامة تاي za a nade musu abin da suka yi rowa da shi din na dukiyar in dabbobi ne za a nade musu a haɗa da su a tura a cikin wuta Allah ya kiyaye wallahi rau sama ko wani kusan cewa gadon sama da gadon ƙasa duka na Allah ma'ana dukiyar da yake hannun da su bayar waɗannan na Allah ne za ka muku Allah ya gada in Allah ya gada shi zai nuna wa yadda za a ba sai a zo a raba wa bakiyanka su ne ƴaƴanka da matanka ƴaƴanka suna murna giwa ta faɗi za a kawo haka ne mata kuma in an raba za ta nemi yaron da bai kai ka ba yaro ɗanyen jini ta aura dukiyar da aka bata za ta aina da izinin Allah da shi za ta yi sabon gado sabon kujeru sabon kayan daki shine bani da zuwa yake cewa waya fa ba'al istaka bi qurabihu an gon matanka zai kaɗaita da gado matanka ne da wani ya gada zai zo ya aukan gado wanda aka saya da kuɗinka kujeru wanda aka saya da kuɗinka a yi musu abinci mai kyau wanda aka yi da kuɗinka kai kuma kana nan a cikin ramin kabari kana fama da masifa da bala'i Allah ya kiyaye to shine wani baiti wani malami yake cewa wa bal mal wal ahaluna illa wada'iqun wala butta yawma an turaddu al wada'iq ka sani cewa da kuɗi da iyalanka wallahi duk kayan aure ne wata rana za ka bai da tsoro mai mai shine wurin Allah za a waye gari ga ka wata kamu dukiyar da ka tsara ya fi ƙarfinka in ba mai da hankali ba falonka falonka ɗin nan da ka gyara ka sa manyan kujeru ka sa ɗaya ka sa ka sa kaza ka sa kaza ka sa kaza ka gyara wani kayan aikin ma ba a nan ka fara kawo daga daga wani wuri ne falon ya fi ƙarfinka kwana kwanan nan wani mai arziki ya wuce a zariya kwanan nan bai kai wata shida ba ya gama aikin gidansa wata wata shida aka yi ana shigo da kaya daga waje sai da kashi ta wani baba a gidan bayan an gama ya tare yau wato gari ne da biya zuwa kano ya je yana dawowa a hanya ya yi haɗari ya rasu aka shigo da gawansa za a kai shi falon sai mata suka ce ba su yadda ba wai zai mata babbar da jini sai da kai gari da mota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un falon shi ne ba tsakanin gama falon da karewa da ya kare yau wata bai yi tafiya amma sun iya da kai ba da wani ba ta kuma falo da jini da aka kaji an Allah ce wani lahi me rahmatul lahi gada sama da gada kasa duka da Allah za ka mutu Allah ya gaji abu sai abin da Allah ya ce shi zai nuna ce yuhi kuma Allah fi auladikum lizakari مثل هذا القرآن sabon araba wa ƴaƴanka suna murna matanka suna murna kai kuma kana kabari kana fama da masifa duke yana cewa ana maluka ana kalluka kuma kai ba ma ibadi in suka yi aikin alkhairi da kudin ladan dan kuma suka yi aikin sharri kuma kai za ka yi wa to ruwa ya tara kai ka tara kaga da ma mu kokari mu aikata aikin alkhairi da abin da Allah ya ba mu in ilimi ne kai aiki da shi in dukiya ne kai aiki da shi wurin aikin arba'in idan mulki ne kai aiki da shi wurin taimakon wanda ya kamata ka taimaka wallahu ma ta'maluna kabir lalle Allah bai ba da labari ne Allah ya mutu da abin da kuke aikatawa
لقد كنا الله قول الذين قالوا
lokacin da manzon Allah ya aiki zai ji Abubakar zuwa wurin wayansu manya daga cikin wato Yahudawa kamar Hayyu dan Asad da Ka'ab dan Ashraf da Fanahas dan Azura'a annabi ya so sai ji Abubakar akan yaje ya yi musu wa'azi ikirazu zuwa ga musulunci to da ya tafi yace Allah ya ce ku yi sallah ku ba da zakka sannan ku baiwa Allah rance fa Abdullah wannan masa da suka ji wannan aya sai shi fa nahar sai ce a kai Abu Bakar ubangiji na kuma a sai talaka ne sai da Abu Bakar ne shi ba mutum mai shi ba don ni dan sakon manzon Allah bane ba don Allah ya hana a kace ma'abuta littafi ba yau da na tsinke kanka a cikin jikin kai to shine wannan aya ta sauka Allah ya ce ya Rasulullahi لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء حقيقة Allah ya ji maganar banzan da waɗanda suke cewa wai Allah mabukaci ne wai su ne mawadata wannan maganar banzan hakika Allah ya ji amma karka da mu sadaka ko kullu sadaka ko qalu za ka fa a rubuta duk abin da ba karka da mu kowa duniya ma'aikata ne a duniya amaru billahi ta'ala wal akhiratu hisabu bil amal sanan duniya wurin aiki ne ba su ce a nan duniya Allah ba zai aiko wani malaika ta zai da muke yi wa kowa ya yi kamar da a wani wani kamar da ba fadda ko man amila salihan fadda ko shi ko man asara ba alai ta Allah ba zai sai ka da da kake yi kai sallah ba kai sallah ba ka ba da zakka ka bayar ba kai kaza ba kai ba Allah ba zai tambaye ka ba sanaka kuma qalu kowa ya zo yayi abu da ya dama da ba kuma wayannan mutane da suka yi wannan magana banza suke cewa inna la faqir wa la maghiya san a bakin su Allah ta za mu sa a rubuta wa kana lahum al-anbiya haka annabawan da suka yi ma a san baya da gairin haƙƙin ba tare da wanda dalili ba shi ma za mu sa a rubuta mun riga mu sa a rubuta to anan malamai suka ce me yasa ku na zamanin nan zan Allah ya rubuta annabi ba me yasa annabi Allah ke cewa kasa annabawa da suka yi Allah ya sa rubuta dalili saboda kakannin su ne suka aikata ku kuma sai da abin da aka aikata a wannan zamani to idan ka nuna ka yarda da abin da aka yi in ka nuna ka yarda to kamar ka aikata ne idan ka fadi idan bahaushe yayi wani abu shi yayin da aka zama ce ai an samu wani malam bahaushe ya yi kaza da ana duk wani bahaushe zai ji abu addini baya ji ko kuma ba su fani da kula da ni a ce ai kula ni ya yi kaza da ana kula ni zai ji addini ko ba su yi aikata ba zai ji abu ya kaba ko ba ka bari to da kuma waɗannan yahudawa Allah sai kama zamanin annabi da abin da waɗancan manyan suka aikata na baya yanzu misali ba na mace wani wani kisa wani abu da yi kisa ne ba lafiya sai zo wani imamu garo ya ce yi kakar makalla wa da wurin kan saniya na ba lafiya na zo a taimake ni me ya kamata mu yi su ka je ka yi azumi na kwana goma kullum idan ka zo da baki ka roƙi Allah Allah ya ba saniyan ka lafiya bula ta ke ta je ku sai ya yi kwana goma saniya ba ta warke ba ki sake dawowa ce ba na saniya ba ta warke ba ki zai dawo kwana goma kwana uku kenan ikirin amma da ne ya yi kwana goma ya zo a zuni yau kenan ba ta gari saniya ta mutu sai dawo wurin mala ita ne ba mun dawo shi ya yi saniya shi kawai ba jiya na gama wani da kace mu ka ce in goma na yi ka ce na goma na ƙara na gama jiya amma na gama azumi jiya yau ko sani ya ta mu sai da miji sai ka ya koyi ka san da wannan ana abin da da ma ne kai hakuri Allah zai kawo shi ai shi ya sa da ruwan tun da kai ne mun kai ne wakilin Allah na zo ne faɗa maka ni dai azumi na bai da ba wanda ba tun daga azumin ramadan na zuwa ka faɗa wa Allah in azumi ya zo a cikin ramadan zan cire azumi na guda ishirin ba zan sha duniya ba zuwa zan cire guda ishirin ka faɗa wa Allah zan yi azumi guda karfa guda goma in an cika zan yi goma in ba su gabu kuma zai yau kenan sai ya fara kaga wannan kisa mu da iyayen da aka faɗa fulani da yaji abin abinci ko da wata yayi ka saba da ga nan Allah sai fara kuma ma qalu wa qatalahum al-anbiya bi ghairi haqqin ko kashe annabawa da suka yi ba haƙƙi ba dalili shi ma za mu sa a rubuta in ji Allah sannan idan an je ne kiyama wa naqulu za mu sa a faɗa musu za mu ce da su zuwa azabar hari ku ɗanɗani azaba ta gobara ita ce azabar wuta lafiya
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله يا رسول الله فبدأ ذلك wannan azaba da Allah ta yi kiyama ta yi wannan qulu zuqu azabar hariki din nan ba ba zalunci muka yi ba ka faɗa muku bima qaddamat aydikum abinda hannunku ne ya gabatar kaga anan Allah ya kira cewa abinda hannu ya gabatar Allah bai ce abinda ido ya gabatar ba bai ce abinda kafa ya gabatar ba bai ce abinda ciki ya gabatar ba a'a bima qaddamat aydikum saboda abinda hannunku ne ya gabatar to duk abinda mutum zai aikata na sabon Allah dole hannu zai taka rawa shi za a cikin kufiyafi تقضي آية الله في سوى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما قالوا يكتبون الله يسير dan da za a burba bakunan mutane in kiyama ta yi baki ba ya magana baki ba zai magana filin kiyama ba a ranar Allah ya ce hannu ne zai yi magana a kallon na aiki wa ta ba ta arzuzu kafa ko zai yi shaida shi kama da rakiya ne shi ce da zai Allah da ni aka ji da ni aka ji amma hannu shi ne ya yanka dana idan mutum zai yi kuka da yake yi in mutum zai ma yi zalunci sai ya kafi yaro ko zai mari yaro da yake yi da kafa ko da hannu kuma ga kafa ya biyo baya kafa taimako ya kawo amma asalin mai sako hannu ne idan mutum zai sata da me yake yi da hannu idan mutum zai yi zamba zai yi yaudara da da yake yi da hannu idan mutum zai yi zina in zai taɓa nono da yake taɓawa in zai yi shafa da yake yi ta ka Allah ce al-yawma naqsumu ala aqwayihim wa tukallimuna aydihim qadrun la kaw yaqulu da ka nan Allah ta zalika ma qaddamat aydikum wannan abu da ya faru saboda abin da hannunku ne ya gabatar وأن الله خلي سوى ليس الله ليس بظلام للعبيد الله ba mai zalunci ga bayi bane Allah baya zalunci duk abin da ya samu bawa abin da ya aikata ne man amila salihan falahu wa man asaa fa alayha shi sa duk abin da Allah ya nemi yan uwa musulmi ka bari duk abin da Allah ya ce bari sata karka yi bari alheri kai ba Allah bari kana farawo ne fata a kama sana duka da shi da Allah wai kan wahala shi ke kan wahala in an sa ta ya za ko na shi na ko mana Allah zai bayan hana shi ba asariku wa sarikatu kullu aydihi wa qu jazaan Allah da karin Allah ina ruwan Allah Allah ta kar ayyuna idan mutum ya nemi asar mutane su kaji gidan mutane a kuma kama shi ido ya yi kuru ana duka wai ke kan wahala shi ina ruwan Allah Allah ta kabar abin da kabar san giya sai dai ta giya ya kuma shiga hanya mota ya make shi lala waya cikin wahala shi duk abin da kaji Allah ya ce bari ku bari ku bari ku bari wallahi wallahi amiru ba ruwan Allah shi Allah baya Allah baya ta Allah baya ta'awa Allah ba shi da kuwa ba shi da kuwa ba shi da ba shi da mata ba shi da wa ba shi da kani قل هو الله احد ميتي بابا الله الصمد سيتني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد daga duk abin da Allah ya haka cewa wani barkaza barkaza barkaza ka bari lafiya su kenan daga wa annan la lallai shi Allah laisa zallamin lil aziz Allah ba mai zalunci bane ga bayansa duk abin da ya samu bawa abin da bawa ya shuka ne Allah baya zalunci bayansa suna fata Allah ya riga ba dan kuma za mu fara cikin nan saboda lokaci sai zan lafiya gobe insha Allah za mu tafi ayan gaba muna fata